da Allahi Rahmanur Rahim sallallahu ala nabiyil karim wannan littafin shi kuma na Al-Fatahul Usul shi ma wanda Maulana Shehu Malam Hamza radiyallahu ta'ala anhu bici shi ya hada shi an gane ko ya hada wannan littafi amma gaba ɗaya cikin su wasiƙu ne na Maulana Shehu Ibrahim eh wasiƙu ne da Maulana Shehu Ibrahim yayi wanda yake faɗa Shehu Ali Sisa na rubuta su abin da ya ta yi kenan sannan kuma shehun ya yi magana sosai nan akan irin kuma jarabtocin da aka yi ta yi masa da wato jarabawa daban-daban da aka yi masa to shi ne nan shi ya haɗe su guri guda ya sanya mai suna da alfatahu wal usul ko alfatahu wal usul na'am to shine ce bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim Allah ka yi salati a bisa annabi mai girma shi yasa wannan littafin yana daga cikin yana daga cikin littafin da yake nuni ga shehi san wato kusancin shehi da maulan mu shehu ibrahim da kuma kasancewa lalle shehu ibrahim yayi zamani tare da shi eh yayi zamani tare da shi shehi yayi zamani da maulan mu shehu ibrahim kuma sun yi abin didda mun ji tarihika daban-daban inda suka gaisa da tarashi da suka yi daga katsina ko duk sun tare shi tare da shehu tijjani zangon bari bari Allah ya ƙara musu yarda da kuma zuwan su wato zuwan shi gidan sarki ya je ta tare shi shi da Sheikh Abdulrashid ko eh duk dai Allah ya ƙara musu yarda lokacin da ya ce a lokacin da suka je da aka so a hana su su shiga bul kawai su ga kai ya shige kawai ya bulle ya je eh mana sai dai aka kawai ya je ga can ya wuce wajen shehi ta wajen wato Shehu Ibrahim to dan haka nan yana daga cikin maganganun da yayi ne gaba ɗaya Shehu Ibrahim ne wasiƙun da ya yi na wasiyoyin da ya yi shi ne shi kuma shi ya tattara su wanda za ka iya samun wasu an sanya shi cikin jawahir rasail wanda shak abul fatahi shi ma da shi dan ya mashi izini ya haɗa su shi ma ya haɗa su to wannan shi ma yana daga cikin wanda shi wato shi nan ya haɗa wanda ya samu daga maulan shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu na'am ya ce alhamdulillahi da kamilin wato yabo da godiya tabbata ga Allah wanda yake alkamilin zatan wanda yake cikakke a zati wa isman da kuma suna wa sifatan da sifa wa filan da aiki yato wanda ya yi baiwa bi kamalin da cikarsa isa ira a cikin saurayen sunayen gaba ɗaya a nan wajen tajalli wassalatu wassalamu salatin Allah da amincin Allah ya tabbata ala kutubil falaki a bisa kutubin nan na falaki na falakin nan na jamala wanda shi ne shugaban nan na halaran nan na jalala da yardar Allah wanda yake mafi cika alal warisi a bisa wato a bisa alwaris mai gado a bisa wato a cikin kowane hali na daga haloli idan layi mai kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da sirrinsa bil qauli da fada wal af'ali da ayyuka shine shi wato shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake amma bayan haka to wannan wasiya wannan abin da zamu ambata wannan kuma wani wasi wato wato wasiya ce kamar muqaddama ne akai wanda ta taro abubuwa daban-daban a cikin ta wanda ita ma Shehu Ali Sisa shi ya rubuta ta daga Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine yace fa min katibiya ai daga mai rubuta ta ismuhu sunansa aqiba rasmi yana karshen rubutun nasa zai fada eh to shine ne daga mai rubuta ta ila ikwanihi zuwa ga ƴan uwansa fillahi a cikin Allah wa fir rasuli da kuma cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi sheki da kuma sheki al muqaddami wanda yake abin gabatarwa albarka ce abin gabatarwa albarka shine alhaji salimi shine alhaji salimi wa ibn ukutihi da kuma dan dan yar uwarsa ukutihi wato da dan dan dan uwansa al-muqaddami wanda yake abin gabatarwa shine alhaji ma'az shine alhaji ma'az wannan zuwa gare su ne ya rubuta wannan sakuka gaba ɗaya. Ya ce, Assalamu alaikum ya ce, amince tabbata gare ku ma'ana Assalamu alaikum sallama ne, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ya ce mujibuhu abinda wannan wasiƙa ta kumsa wajabcin abin da yasa aka rubuta ta ilamukum shine sanar da ku bi anni sami'tu hakika cewa da ni naji kuma na wato wa alimtu kuma na sani ma antum alaihi abinda ku kuke a kansa ta'ala alhamdu yace to alhamdulillah gore godiya tabbata ga Allah ikbali ila Allah daga fuskantuwa zuwa ga Allah da kuma shigaltuwa da shi da akai daga barin dukkan abin da ke waninsa. Ya ce, sai dai cewa dai ni ina yi maku wasiya yau eh yau shi ne yake faɗa ma waɗannan ba? Eh, shi ne yake faɗa ma waɗannan. Ya ce, da'iman dawwame. Eh? Bi janibil haƙƙi a janibin nan na gaskiya. Ya ce, ina yi maku wasiya da sabar da haƙuri. alama yusibu kuma a bisa abin da ya same ku minan nasi daga mutane waɗanda su ne makiyan nan na halara wal aqibatul lil muttaqin to ku sani kikkiawan karshe ya tabbata ga masu jin tsoron Allah ku dai kawai abin da ake muku fiya ku ji tsoron Allah eh abin da ya ce maza kenan yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani in tansurullah idan kuka tsaya kuka taimaki addinin Allah to shi ma zai taimake ku aka da muku sannan kuma zai tabbatar da dagadagan ku domin ku sani mafi tsananin mutane bala'an wato jarabta al'anbiya su ne annabawa sannan sai waliyai su ma su ma jarabta da za a yi masu ta fita wanda ke koma bayan su har zuwa ƙarshe dai ya ce wa alamu ku sani fa anni ala sigari sunni ni duk da abu sa ƙarancin shekaru na in ji shau ibrahim sunan Shehu Ibrahim yake rubutawa Ali wato yake faɗa Shehu Ali sai yana rubutawa yana rubutawa dan aika musu kuma sun aiko wa Shehu ne irin cikin jarabtar da suke ciki da musibar da suke ciki an gane ko eh jarabtar da suke ciki da musibar da suke ciki su ne waɗannan su Alhaji Salim din nan da kuma Alhaji Mu'azu yau dan dan dan uwansa an fahimta ko to shi yasa aka rubuta da suka aiko wa Shehu ga abin da suke ciki shine sai Shehu yake rubutawa shi kuma shehu wato ya ce faɗa shehu ali sita yana rubutawa aka aika masa don su hakuri da wannan jarabtar da suke ciki to nan shine nan shehu zai faɗi irin shi ma jarabtar da ya shiga a cikinta a lokacin an fahimta to shine yake cewa ku sani fa anni ni ma ala sigari sunni a bisa karancin sunni shekaruna wa usuri ilimi da kuma takaituwar ilimi na duk da cewa gashi saboda shi shehu ka san tun yana dan shekara sha ɗaya ga ta mai jarabta ga kuma ilimi zuzurutun ilimi eh to shi yasa yace wada'a fi fiddini da kuma rauni na a cikin addini na kuma rauni a cikin addini ka san matashi ka san matashi da yake idan Allah ba shi ilimi sosai musamman kuma yana matashi karami yana dan karami haka to dole wani gudun sai an dinga samun wannan abin gan yana fitowa na cewa ai sai wannan ayarin sai ta fito da sauransu to nan shegu nan yana nufin haka amma shi ba wai irin wannan abin yake aikatawa ba yau shi bai saboda shi bai tsaya yana wasa da yara da wasu abubuwa ba haka wanda za a ce sun shigantar da shi a wannan dai kamar yana yin tawadu'u ne yawwa yana nuni ne akai abinda mutum ke kasancewa akan shi wani saboda wani da ilimin sa wasu sai su ringa ɗaukar cewa ai yaro ne ko yawa ai yaro ne to sai su ringa ɗaukar haka wani kuma duk ilimin sa yana yaro sai wani babba ya ringa ganin kamar cewa ai shi ya kai ilimi ya kai ya kai matakin ilimi sannan kuma shi kuma yaro duk inda yaro yake duk ilimin sa da kiyayewarsa sai a ce ai yaro ne dole wani abu ne ya da tafiya bujuro mai to shi ne nan wadda aka fiddini da irin rauni na a cikin addini ya ce uzi tukilla ya ce an cutar da ni a cikin lamarin Allah ni ma an cutar da ni haƙƙal izaya ce haƙiƙanin izaya wara muni bil kufur ya ce an jefe ni da kafirci wata fasuki an jefe ni da wannan fasikanci wata halila haramun an jefe ni da halattawar haram an ce wai ina halatta haram wa kad ila arham sannan kuma an jarabce ni wato da yanki wato an jefe ni da cewa wai ina yanke zumunta saboda ni na shagalci da bada addini da sauransu ba na irin duk buci aje duk suna aje kamar irin mutanen ƙauye ko komai aje to yawa irin na al'adan nan to shi ne sai ake jefa ta da irin wannan abu yi mana sosai mako yanzu na ba gani wannan abubakar din nan bai yi wata da zuwa ba abubakar ɗin nan wai amma yanzu nan gobe zai tafi wajen ɗauran auren abokinsa yi mana je ka je ɗauran aure sai aka yi ce ma ce mutumin in bai je ba abin magana ne tunanin biki da ya taso malam abin ga da shi aka ce min je shi ya ce kakkar ne zai abin da ya ce min kenan aka ce za su su wuce ce kyale su kai Hey. Abe yake. Uwa ɗaya uwa ɗaya. Eh. Abin sun sai ba sa cuto sun tsara a kai shi kenan an gani. Mm. Mm. sosai ma kuwa biki ma to ai shine magana haka zai hakan zai zama to mutane su can mutane ta al'ada suna gudun wai ai ai surutai saboda rashin wannan zuwan sai haka ne sai tashi ko ko ko ko ko an janye ni ko abu haka ake ga ko amma asiri amma kaza haka za a ita cewa sosai ma kuwa shi ma haka ake ta cewa daga sannan ba ba ba wani gurin da ya
a yanzu har yanzu kawai ka koma gida ka zauna
kuma an yi shekara uku kuma ko a lokacin na shekara na shekara biyu da su tun a lokacin haka suke yi mutane babban ganin suke kawai an haka babban burin su dai su ga na je gida ko ko an kare a ci
haka suke yi yanzu ga gwazi a nan da suka zo nan gurin fa da suka zo ba su yi tashi ɗaya da zuwa ba shikenan sai aka to duk abincin da ya fito daga gida na na ba sa cin shi yaran haka ka haka kamar fulani ne haka su fulani ne to shikenan sai ɗaya ke faɗa da hillanci to su kuma nan sun ɗauka wai bai duk ba a jin hillanci a gurin to malam sa'ar yana gari kuma a sosai ma kuwa to sai suka ta yi da hillanci saboda da sun ga malam sa'ar yana ta koyar da karatu yana zaune su kuma suna gefe sun zo sun zauna in wa'annan sun tashi za a koya musu kawai suka ta hillanci kai sai ɗaya ce mai karkaci idan ka ci fa irin shi ne fa idan aka shi kenan za a mallaki ba ka tashi koma gida ba shi ne ɗan waken da ake cewa ana yi na ji ana yi akai aka sai suka kiya ma za ya ta dariya a gurin ya ta dariya ya kiyaye ina da lahana je ai malam mutanen kai ai mu karkara irin garuruwan ma ai sai abin ga kawai dan dan an dai azarta mutum in dai in dai mutum kuma ban san ba sai abin da ke ana mutum karatu shauƙin karatu ne wani shauƙin karatu ne ke ana shi zuwa wani kuma idan shehi idan shehi ya ga mutum yana da matukar kwakwalwa karatun shi bai yi nisa ba in ya saba zuwa gida din nan daga nan shi kenan zai zubar da wannan kokarin nashi ya zama son gida yake sai ya hana shi zuwa sai karatun ya zauna mishi in ya zauna mishi ne in ya zo ce zai tafi gida ba zai bar shi wato ba zai hana shi ba to zai to shi kenan dawo lafiya wannan fa shine kawai sababin eh amma sai ga amma sai ga sai ga ana cewa to an asirce shi eh to muje ya to shine shi Ibrahim nan yake fara yake cewa shi ma an jefe shi da yanke zumunta dole hakan duk ya kasance to yasa nan duk wa'azi ne akan mu da sauran duk abin da ke wanda suke za su zo daga baya wa ibsari dariqati sheki yace kuma an jefe ni da da wai bata wannan dariqar shuru bige da kada ma laisa fiya wai dan shigar da wanda baya cikin ta wai ce ake wai ina na samu izinin abin da ake cewa shehin kenan ina na samu izinin an taba tara na abu na mafa aka tara na babban nan masallacin juma'a na liman wani bako ya zo lokacin shekarar da shehi ya man izinin na rinka bada wazifa aka ji to haka lokacin ai ban kai ma shekaru 20 ba ma ranci ko in an yi wuta ma 20 din eh an yi ta ma 20 din kawai sai da bakon ya zo sai aka ji to akwai wani yaro na nan wai yaro kawai daga zuwan shi Kano yaro sai ba da daga dariƙa ke dan yaro karami ne wanda bai kamata ma ya bada dariƙa ba aka ce to duk wanda sai wato sai aka ce wato duk wanda ya ba dariƙa in dai wannan ne da shekaran nan nashi to ƙarya ne ba dariƙa ba ce bai karba ba ta mayi ba wallahi mala aka ma wannan abin ba kwanan da ya zo a ƙarshe sai da aka je aka kirawo ni aka je aka kira ni aka zo an taro an cika an cika masallaci ba kira aka zo aka ce shi ne wannan ya kirawo ni sai yake faɗa min a ringa ji abu sannu eh ya yi mana ga mai laifi nan akan ya dan faɗa masa gaskiya da sauransu a nan lokacin da ya tambaye daga ina nake yace daga Kano yace yana yace zawiya shi malam Hamza Bichi yace kai kai kai kai yace na san shi yace to ai wannan abokin babana ne tare suke karatu don shi yace zan zaman bari bari ina ce to shi ne. to nan gurin shi shiru to akai ya faɗi gaskiya kasan mutane wani shi dai san jama'a ka jama'a ta goce mai an kawo mace ka a kauce mai yau yau wai eh kada dan dan zama gida ko wani abu da yake so gida ko abu da ko girma ko wani abu haka ya ce to kai ya kamata ka yi hakuri ka daina yin irin wannan abin yanzu ba yanzu ya kamata a ringa bada irin wannan ba kana fito da kanka kace zaka ba da yin akwai abu ka bari sai nan gaba wai he bayan bayan an gama an tafi kawai sai kiran daki ni kadai sai ya ce kai din nan kai ba san matsayinka ba sai nan gaba za su san wani ne kai eh na ko yana kurbata sai dai nan gaba za a san wane ne shi sai ce ba san wane ne kai ba ka ya buyi ka kyale su ko bi suka yi maka ka ya buyi ka kyale ka ga kuma yace man haka to hakan dai yana kasancewa to shine ce wabtira ila kazibi da kuma kirkirar ƙarya suna ta kirkirar ƙarya suna jingina min alal lahi abisa Allah wai suna cewa ina kirkirar ƙarya ina jingina sama wato ga Allah subhanahu wataala na'am wa sihiri sannan kuma suna cewa ina aikata sihiri sannan sun jefe ni da hauka bi min al-af'al ma laysa yafi bi har kalam yace kai ni fa sun aikata abubuwa da yawa daban-daban a gari na abinda ma alƙalami ba zai iya kawo shi ba amma na yi haƙuri ga Allah subhanahu wata'ala wato wata sabtu na tsururtar da hakan fi zalika a cikin hakan ina mai neman lada ga Allah subhanahu wata'ala himmati don haka ni na tsokake himmati himmata gaba ɗaya ana take daga halitta ni ba ta halitta ma nake ba gaba ɗaya na kyale su ne yanzu eh fasulu ku tulka da ku je shiga wannan da kawai wa amma qaribin laysu bahannan nadim yace yana daga kusa laysu bahannan nadimi na za su waye gari suna masu nadama wato da dibara Allah da kuma karfinsa
wa alim annahu wa alimtu kuma na sani annahu cewa da su la yadruna su ba sa cutarwa su halitta wala yanfa'una ba sa amfanarwa sai abin da Allah ya nufi wala yakunu illa ma arada ba abin da ya san sai abin da Allah ya nufi wa ma arada duk abin da Allah ya nufi fa bi da kai so cikin shi ne alkhairi yake a tamun cikakke to amma kuma sai gashi Allah ya taimake ni da taimakonsa min indihi daga gare shi Baka fani sharrin man adani sannan kuma ya isa man sharrin wanda ya gaba da ni. domin cewa da ni ni ne mafi sani zamanan zamani ya ci eh ni na san zamanin da zai zo bil mustaqbil a gaba waka annahu bi manzilatil madi indi to ni ganin shi nake kaman zamanin da ya zo shuɗe ni zamanin da zai zo nan ga magan nake haya shuɗe kawai sai yace shi shi a haka yake ganin sa yace duk wanda bai shigi wannan dariƙa ta ko bai suluka ya shige ta wayan dam to nan nan ne akwai abin ga walayan dam kad wato ba zai nadama ba wa hadha ma wajaba bihi ilam wannan shine abinda masana suka wajabta da shi wato suka sanar da shi ta ce, Wa arsaltu ilaikum na aiko zuwa gare ku, a kakum ɗan uwanku ga shi nan na aiko shi, wa muhibbakun kun masoyinku a babakar ja, shi ne shehu a babakar ja. Liya zura kun dan ya ziyarce ku, na iban anna yana mai maiwa a gare mu. Ya isu Allah subhanahu wata'ala an yi inana ya taimake mu wa iyakum da ku bi fadlihi da falalarsa. A ta la ya kala karko har wata halitta ba za ta abu kuma minni daga gare ni bibalin a zuciya. wai wattiqana lima yuhibbu sana Allah ya datar da mu da abin da yake so wa yarda da abin da ya yarda wadawa bikum bimannihi qulubana sannan kuma ya magance qulubana zukatan mu da ku da bimannihi da baiwarsa almarda zukata waɗanda suke mai cuta wa ya jama'u shamlana ya tattara rarrabuwan mu wa shamlakum da rarrabuwar ku bima yuhibbu cikin abin da yake so wa ya kataru kuma ya zaba wa yarda kuma ya yarda hatta ni jawura face hammu muqabci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam fi alal illina a cikin alal illina bi jayi dan alfarmarsa amin amin wassalam assalamu alaikum wa kataba ali sisa ali sisa shi ya rubuta ta na ilan yana mai cirawo tota min kadi yadi shekina daga rubutun hannun shehin mu kuma da izini da izinin sa ibrahim bin alhaji abdullahi shine sho ibrahim dan alhaji abdullahi a tijjani bi madinati kaula a madinati kaula harasa Allahu Allah ya kiyaye shi min kulli ba'asin daga dukkan tsanani wa bu'usin da kuma talauci amin amin shekarar da aka yi da shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara yawwa ka ga in ka lissafa ka ga kenan shekara nawa kenan da arba'in da biyar ka ga shekara ɗari ɗari kenan ba uku ɗari ba hudu za shekarun ta shekarun ta ɗari ba hudu ta wani ta kaje ɗari ba hudu Eh, yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya ta fita ga Allah wannan yana daga cikin kuma wasikun to da ya tayi kuma wasiyoyi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah ya salati abu shugaban mu annabi muhammadu ala ali ya qadiru min al azim tare da alayansa haka kadirihi gurgurdan matsayin sa muke dare al azim da kuma darajar sa mai girma yace ikiwani ayyaku yan uwana wa ahibbai da kuma masoyana na'am min da adil hadi yana daga wato tafiyan nan ta alhadi wato shine ma'ana al'adar hadi shine Muhammad al-Hafiz shine Muhammad al-Hafiz
min Ahmad ibn Muawiya daga wato Ahmad dan Muawiya Muhammad Fal shine Muhammad Fal
Ahmad ibn shine wato shine Ahmad dan Muhammad Yahaya Abdullahi Abdullahi al-Amin shine Abdullahi al-Amin ibn Babana yake cewa wa kullu man safira duk wanda ya maye wasa kuma ya wartsake daga bayan mayan ba adakum to yana bayan ku duk wanda ya maye ya wartsake mana duk wanda ya suluki da ya su wato duk wanda ya ya jazba sai ya dawo kuma ya yi suluki to wannan a bayan ku yake ma'ana sun kai inda suka kai sai kamar shi wannan na jinjina musu ne irin yadda suka san Allah yawwa eh
Ilamu yace ku sani ra'akum Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ku annan wilaya hakika ita wilaya fa yan ma'arifa shine al-ma'rifatul khalisatu billahi shine sani tsantsa da Allah ita ce ake kira da wilaya ka san Allah tsantsan sanin Allah duk muridin da ya tsaya a gaban wani shehin sa to gwar nufin sa ya za a yi san Allah sanin Allah nan kuma shine ke kawo haske da wani duk abu da za ka samu na kashifi na nurani gaba ɗayan su to da sanin Allah ne ake samun wannan abu wajen rasuli eh shine wa bi rasulihi da kuma manzansa
wasu ruhu wa sirruhu da kuma sirrinsa bil kashfi da kashfi an an asma'illahi ta'ala daga sunayen Allah madaukakin sarki asfati wa sifatihi da kuma sifofinsa wa fahimi kalami da kuma fahimtar zancen Allah wa rasuli da manzansa fahama zaukin irin fahimtar nan ta zauki wa hali da kuma hali ya ta'addadu ma'a kulli nafsi da yake wato da yake iyakancewa tare da dukkan wata rai wa fitrati da kuma tunani nafasin wato limfashi wa fikiratin da tunani Mm, nafasin wa zalika huwa al-kashf to wannan shi ake kira da kashi Imani
wannan shi ake kira da kashifi annurani ne wanda yake mai haske al-kashf wato kashfi na al-imani yace fal kashfu shi kashifi nuraniyun akwai nuraniyun wa zulmaniyun akwai kuma zulmaniyun an shigo kuma arfai eh
al-nurani to shi kashifi wanda yake nuraniyun ma da kan kamar wanda muka ambata ne a baya al-akam dayan kuma shine wannan zulmaniyun al-kashf to shine kashifi fil kauni kashifi a cikin kasantattu al majazi shine sune majazi wato mutane nan gurin mutane eh, shine kashfi wanda yake zulmaniyu saboda su majazi ne hakikanin su waye hakika su duk matattu ne kowa babu ne kawai sai dai Allah na'am Eh, Allah shi kadai ne raye eh huwal hayyu la yamut shine raye baya mutuwa dan haka mu mutuwa zamu dan haka mu majazai ne wannan shine karshen da ake so ka san Allah akan sa ma'ana ga cewa kawai shi Allah shine alhayyu kai kuma kai matacce ne babu ne to shi yasa idan ka je gaban shehi kowane shehi in ka je gaban shi kokari yake kafin ka mutu din ka mutu gaskiya an fahimta ko kafin ka mutum ka mutum ya zama a zuciyarka kai baka ganin akwai ka sai dai Allah subhanahu wataala Allah shi kaɗai ne rayi tunda ka zama matacce ne to kafin zuwan ka zo eh to wannan shine wato wannan shine ma'arifa wa natijatul ma'rifati wala tilatul ma'arifa yace amfanin ma'arifa wa fa'idatuha da kuma fa'idar ma'arifa shine ta'alluqul qalbi billahi shine ratayuwa zuciya billahi da Allah karace wato ratayuwa zuciya da Allah kullum kawai Allah bi rabbi ma da yadda ma cewa ka karkade duk abin da ke wannan Allah ka karkade shi ta imani dawwame kana mai ambatan Allah subhanahu wata'ala a kowane haloli wato lisanin halshe wato halshe wa kalban da zuciyarka kana ambatansa da ma ruhin kamalla da ma asirci fa huwa ta'ala domin shi Allah madaukakin sarki jalisun man zakarahu wato abokin zaman wanda ke ambatansa kowane lokaci domin shi Allah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin shine farko shine karshe shine zahiri shine batin to sai ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya karance babu komai tare da shi fa bi hadha ya alamul muwaffiqu dan haka ne mai dace mai gandatakar wanda Allah ya datar da shi ya alamu anan ne yake sanin wato cewa dai inna ma hajabahu anillahi babu wani abu hakika babu wani abu da ya sha makance shi daga Allah wujudin mawjudin samuwar me wato samuwan saman me bai sha makance shi daga Allah ba dan kai saman me ne to kai baka sha makance shi daga Allah ba ya ce wai baya ganin Allah a'a mali kawai sai in kai ne mahazuri eh dai kai ne mahazuri amma shi ganin kai yake ai kai babu ne kai babu ne tunda dama kai karewa za kai bari dai kawai kawai sai dai tawahali kawai tawahali kamar takhayyuli kaman kawai gashi nan dai abin ne gashi nan dai kawai takayyu ne kaman irin abu ne kaman haka fatalwa fatalwa an gane ko to haka yake dan ganin ka kai dan haka idan Allah subhanahu wataala yayi nufin yaye hijabi daga bawansa dawa anhu wujud al-ghayr sai wato sai ya nade mashi samuwar wani Allah gaba daya sai ya zama la yara shi an mawjudan sai ga baya ganin komai samun mene shi bal kai la yashahidu illa adaman kai baya ganin komai sai rashi kawai kawai ganin ka yake babu eh kai ganin ka yake karare a cikin mahawin a cikin shafewa wa saqi da da dindakewa malam wa tsamsi da shafewa wa aman da makanta kawai haka za ka zance eh ya ga za ka zance dun mai tara ka'ila menene na fa'il gairi daga nan ne kullun zaka yi ta hawa zuwa shafewar wani Allah, wani gairiye da gairiye, duk za ka shafe su. Fayin shahidin wujuda kawai a nan ne za ka ta ganin wujuda samun ne, kawai kullum samun ne za ka ringa gani. Eh shi ne Allah, mutulakan sai kawai tsaye shi kawai za ka ta gani mana. Lillahi la haƙƙi domin tabbatuwa ta tabbata ga Allah ne, kai kuma shafaffe ne. Haza awwalul kadami wannan shine farkon wato kadami wato farkon gurin da zaka taka fil fatahi a cikin fatahi cikin halalar Allah wannan shine farkon fatahin ma ba malam ka ji wannan abubuwan ba ka sha a shafi ayi kaza ayi kaza nan ne farkon fatahin ne nan ba a ma shiga ba a shiga ciki ciki ba eh nan abin da ake so a nuna azkarin da zaka yi azkarin da za a yi a nuna maka azkaru a nan ne farkon fatahi to nan ne idan ka tsaya a farkon fatahin nan daga nan ne kawai zaka zarce hakika in ka tsaya nan baka samu shehin da ya ja ka ba ya nuna ga abin da ake nufi shikenan kawai sai ka zaci hakika eh fa ma duna zalika yace duk abin da ke koma bayan wannan la yusa ma fatahan ba a ambatan shi fatahi duk abin da ke koma bayan wannan duk irin yadda zaka faɗa Allah in dai ba koma bayan wannan bane ba to ba a faɗin shi fatahi kawai dai ka dan kawai dai akwai dan haske haske ga nan cikin zuciyarka so yake ka je ma fatahin baka je ba ma'ana fatahin da yake so ya zo saboda baka kama hanyar da zaka je shi ba eh wa huwa babul ma'arifa kuma wannan shine kofar ma'arifa wa sahibuhu sahibun wannan wanda ya san wannan to labu da lahu min shekin arifin kare shi kafin ma a zuwa shi shehi ya faɗa ya ce babu makawa min shekin arifin ya kaka mu shehi arifi kamilin cikakke yusahibahu da zaka abokance shi babu makawa a gare shi min shekin arifin daga shehi arifi wa kamilin cikakke yusahibuhu da zaka abokanci wannan shehin kowane lokaci kuma ba za ka rabu da shi ba ma dama fi zalikal halin mutkar ya dawama a cikin wannan halin kai nan shehi yana faɗa ne kai shehin in dai muridin yana cikin wannan halin karke yadda ka rabu da shi sai har sai ya fita daga wannan halin li'annahu maslubul iftiyar domin cewa da shi abin san cewa nufi ne idan ya tafi a haka iftiyar nan nufi bi sukurihi da wannan mayan nasa abin da yake nufi na Allah sai a san ce mishi in dai tafi a haka hatta ya zada sukuran har sai ya ƙara wani mayan sannan kuma sai ya wartsake ya zama jam'an fi farkin wa fana'in fi baqa'in wa mashahadati haqqin wa kalkin wa wujudin fi adamin da kamalin iman abin da ake so a zamo kenan wato ka zamo jam'an fi farkin ga ka a tattare amma kuma cikin rarrabe wato ga ka cikin hakika amma cikin shari'a ka amma kuma cikin hakika kake tsun wato tsunguludum a cikin hakika kake kai din ne hakikai amma kuma ga shi kuma kana cikin wannan yau yau yau kana cikin shari'a misali kamar cikin rijiya ne kaga kana cikin rijiya amma ga ruwa kana sha ko eh ya wuce wannan shine ruwan su zamo shari'a ginin gaba ɗaya na rijiya sai su zamo hakika kaje yadda ake son mutum ya zama to shine wa fana'in fi bakani sannan kuma ka zama kai fana'i ne ma'ana ƙararre ne kai kullu man alaiha fan wa yabqa wajen rabbuka zul jalali wal ikram to sai ka zama kawai ka wanzu wato ga ka wanzaje amma kuma ga ka fana'i amma kuma ga ka cikin wanzuwa ga ka wanzaje din kana tafiya kowa na ganin ka amma ka kare duk baka sani ba wa kullu shay'in halikun lilla wajha abin da zaka zama kenan wa mushahadati haqqin sannan kuma da ganin haƙƙi wato haƙƙu shine Allah wa kalkin da halitta wato kana ganin Allah kana ganin halitta ikon Allah ga halitta ga Allah kana ganin su wa wujudin fi adamin wato shi al-mahallun nazaratul eh al-mahallun nazaratul ilahi al-qalbu an fahimta ko al-mahallun nazaratul khalqi al-ayn wannan shine kawai eh to abinda kawai zaka zamo da shi kenan na'am to shi ne ce wa wujudin fi adamin kuma ka ringa ganin ga samuwa a cikin rashi samuwa cikin rashi Allah tare da halitta ma'ana kana ganin wato idan mutum ya motsa hannun shi kawai ba abin da zaka tuno sai Allah in mutum kan shi ya motsa ba abin da zaka tuno sai Allah eh to hakan ba wai yana nufin wai Allah ne kake ganin shi din ba a'a ma'ana da ya motsa sai ka ce a Allah ne baka iko saboda yana ganin ka kana tare da shi wato ma'iyar Allah na tare da kai wannan shi ake nufi eh duka malin imani yace duk wannan dan cikar imani imanin kai shi amma duk in ba a zo nan ba to kawai malam sai ka tabuta tun baki kana jawo ayoyi wai kana ganin kai kai ne ma abin kana ganin kowa kafiri ko mushriki baka san kai ne cikakken mushriki ba eh na'am al-akwan yace al-akwan su kasantattu asabata ha isbatul haqqi tabbatuwar haqqu tana tabbatar da ita tabbatuwar haqqu ne ta tabbatar da ita saboda ai mutum da ka ganshi kai ka san ai da ka ga mutum ka san akwai wanda yi shi da ka ga mutum ka san akwai wanda yi yanzu ka ga waya ai ka ai kana ganin waya dole akwai wanda yi ta ba haka nan ka je ka ɗauko ta ba kawai haka nan wai ka je kawai kawai ka ce ke ma'ana ka ga abubuwan da aka haɗa ka ce kai a kasance kawai kasance da kai ai ba ka da ikon sai dai Allah dole ne ka saka ta kai wato kai nan kai nan kai nan haka hullama akwai wanda yayi ta to dan haka kana ganin halitta to sai ka tuno Allah subhanahu wataala kai ka san akwai wanda yayi wannan halitta haka nan kuma wasi hat wato wasa hataha ahadiyatu haka nan kuma kadaituwar Allah ta inganta ta zalika haka domin haka wato zalika domin hakan bi anna Allah domin Allah subhanahu wataala huwa al-haqq shine matabbaci wa anna ma tadabuna abinda kuke kira kuma min dunihi wanda ba shi ba al-batil wato shi kuma mai gushewa ne ai zawalun ai za'ilun ai mai gushewa ne yace duk wanda ya rabauta da sashin ma au ma'at ilaihi abinda na mai nuni zuwa gare shi au ma'at ne nuni zuwa gare shi to yace faqara zafara haqiqa ya rabauta bil wilayati da wilaya wal wilayatu ita kuma wilaya laysa laha alamatin ita fa ba ta da wata alama yurafu bi hal waliyu da ake sanin waliyi da ita ita ba ta da wata alama kawai sai dai ka ga mutum ka ga mutum kawai ka ga mutum shi ne waliyun da za a san waliyi da ita da ta kasance hakan to ma'ana yana nufin da ta kasance akwai alamai wato da alamai ta kasance akwai to za a san wali da ita ita to lakana husnul imtisal da awamirin lahi to shine kawai ana sanin shine da kasancewar kyautatawar misalta umarninsa da yake yi na Allah da ya umarce shi da kuma nisantar na haihi hana-hanansa ki zahiri wa baɗinin zahiri da baɗini kamar yadda da aka tambaye shi wajen sai me sufanci shi ma ya kawo wannan kawai yace bi imtisalil awamir allahi wa ijtinabi nahyi fi zahir wa batini to wannan shine sufanci shi ma kansa eh mirhu daga gare shi bihi da shi ilaihi zuwa gare shi to wannan shine alamomi daga ciki in akwai alama da za a san wali da ita to wannan yana daga ciki wannan na farko kenan wa husnul kulli ma al kulli makhluqin da kuma kyakkyawar dabi'a tare da dukkan abin halitta shi ma wannan yana daga cikin alamin inda akwai alamai wa jam'an bainal qadariyati wal jabariyati da kuma haɗewa bainal qadariyati tsakanin qadariya wal jabariyati da kuma jabariya an fahimta ko wannan kadariya akwai waɗanda akwai kabilar akwai mutanen da ake kiransu wannan kadariyawa wato kadariyawa su ne wannan waɗanda suke cewa ai duk abin da Allah ya kasantar da shi yanzu to yanzu ne Allah ya kirkire shi yanzu ne Allah ya kasantar da shi ba su ba ta dago tun azale ta ba yau yau yau yau tun can azal Allah ya riga rubuta komai kai kasancewa kawai san da sai ganshi a lokacin Allah ya gida ma yi shi a wannan lokacin to wannan su ne kadaya akwai kuma jabariyawa su ne kuma waɗanda suke cewa kawai a iya kafiri za a sa wuta kawai su kaɗai ne amma in dai musulmi ne kai aikin da za ka yi duk abin da za ka yi kai ba za ka taɓa shiga wuta ba su ba su ma su ba su yarda da cewa ba a musulmin zai shiga wuta zai kona zunubin da ya yi ya shiga aljanna ba a ba sai da ma da wannan ba kawai kawai duk musulmi kawai dan aljanna ne jabariyawa to akwai wannan sannan kuma wannan mujam'a din nan kuma zai zama ka zama kana mai hada tsakanin kaddara wadda bariyatin da kuma tilastawa na'am wa Allah ya kirro fi kal haqu sannan kuma gaskiya ba za ta tabbata gare ka ba sai ka sanya bainaka wa baina rasulahu sai ka sanya tsakaninka da tsakaninsa rasulahu wato manzansa eh wato kana jijiyar abin da manzon Allah yi nan ne kawai sannan abin zai tabbata a gare ka sannan gaskiya za ta tabbata gare ka bittiba'i shine da bibiyar sa wal istinari bi sunnati sannan kuma kana wal istinani kana mai neman sunnantuwa da sunnar sa da'iman da gobe wala budda babu makawa min itiqani da fara'idi daga tabbatar da farillai wal wajibati da wajibai imtisalan li amrillah kana mai misalta umarni da Allah subhanahu wataala wala budda min an-nawafil kun ba makawa da yin nafiloli istinanan bi sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mai sunnantuwa da sunnan manzon Allah eh wala yunafi sannan kuma baya korewa anna ibadatar rijali cewa dai hakika ibadan nan ta mazaje yufi al mashahadu eh mahalarta tana cika ta shi yace ai ai abinda ake nufi al ibadatu shine ibadodi wato ibada ba'da al furudi bayan farilla duk bayan ka yi bayan ka aikata farillai daban-daban to ka ringa zuwa da wasu ibadodi daban-daban kowane wato suna saka duk wasu abubuwan da wasu ibadun naka wa sau ka yakuna bayyana na majalisun da sannu wani majalisi zai kasance a tsakanin ka san keɓe fi salati game da sallah wal auradi tijaniyati da kuma wurde na tijaniya da ikon Allah wa kuwashi da kuma karfinsa idan Allah subhanahu wata'ala ya yarda da hakan ya kwararo hakan sai kunu majalisin to da sannu wani majalisi zai kasance nafsatun ya ce wannan wasiƙa da muka yi maku wani ɗan abu ne kaɗan eh muka turo maku da ita amma akwai wani majalisi ke ɗira rami tare da su eh in Allah ya so kuntu uridu da nike wato da na kasance uridu ina nufin an ata haddasa ma'akum na yi ba da labarinsa tare da ku biha da shi wannan abinda da nake son na ba da labari da shi min zalika qillatu sihhati yace karancin lafiyata ingancin lafiyata to karancin lafiyata wa mana ani min zalika shi hana na haka shi yasa ban zo ba da shehu ba'adun da kuma karancin wato lafiyar sashi daga cikin ma'ana ko iyalai ko almajiri haka wassalam shine ce assalamu alaikum ma'ana ya gama da shi yace na rubuta wannan min kada ali sisan daga rubutun nan na sai na sai ali sisa min imla'i sheki na daga imla'i nan na shehu mu da wanda yake tsanin mu ilallahi zuwa ga Allah a sheku ibrahim shine shehu ibrahim bin alhaji abdullahi at-tijani bi baladihi kusa a garin sa kusa shi kuma shekara ta 1322 sai kaga kenan wannan ta girma waccan yau ta girma waccan ita wannan to alhamdulillah eh wa katabtu na rubuta da sabki bakiyat min rabi'il maulidin nabi wato bakwai da ya saura daga watan rabiul awwal